أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته um, yau goma ga watan biyu shekara ta 1439 hijiriya wanda shine ya dace da 30 ga watan goma shekara ta 2017 miladiya muna darasi na bakwai a cikin tafsirin suratu al-isra za mu tashi aya ta ashirin da shida a cikin sura din insha Allah ta'ala ko ashirin da bakwai ne ashirin da shida ko? bismillah malam أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا Allah madaukakin sarki bayan ya yi magana a kan abin da ya shafi hukunce-hukuncen bin iyaye da wajibcin yi musu da'a wanda yau insha Allah za mu karisa bayani akan misalai da malamai suka bayar na saba wa iyaye to kuma sai magana akan sada zumunci Allah ya ce wa ci zal qurba haqqahu ka bawa danginka na kusa da kai hakkinsa ana nufin sada zumunci kenan wato wa 'yan uwanka da suke kusa da kai a jini wasu kuma suka ce ana nufin 'yan uwan annabi sallallahu alaihi wasallama ahlul baiti kenan karabatu rasuli sallallahu alaihi wasallam kamar yadda aka rawaito daga ali bin al-husayn zainul abidin to amma dai gamammiyan abin da aya take nufi shine a sada zumunci duk wani danginka na kusa da kai ka ba shi hakkinsa na zumunci da mutunci ba shi kaɗai ba wani miskina da dukkan wani miskini a ba shi hakkinsa wabni sabil ba shi kaɗai ba duk matafiyi shi ma akwai hakkinsa a kanka wala tubazzir tabzira kada kai almubazzaranci wato wajen kashe dukiyarka a cikin sabon Allah wannan ayar abinda take nuni a kai abubuwa kamar haka na farko dai zumunci din manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya yi magana akan zumunci cewa Allah yana faɗa ya yanko sunan zumunci ne daga sunansa arrahimu silatul rahimi daga sunansa ne arrahman arrahim manzo Allah yana cewa zumunci zai faɗa ranar tashin alkiyama ya Allah duk wanda ya sadar da ni ka sadar da shi da rahamarka ya ubangiji duk wanda ya yanke ni bai bi abin da ka ce a kaina ba Allah ka yanke masa rahamarka so zumunci addini ne zumunci mutunci ne zumuncin nan ana yin sa ko da abokanai wanda ya fi kowa dai cancanta shine danginka na jini ana yin zumunci da makoci da kuma abokanai na kasuwanci ko abokanai na zaman gari wanda kuke tare da su su ma ana zumunci a gaishe su a gaida iyalinsu ‘ya'yansu su zo su gaishe ka kai ma ɗin naka ‘ya'yansu je su gaishe su kuma zumunci ba cewa aka yin za ka yi sai ka ba da wani abu ba gaisuwar kawai ta wadatar na zo in gaishe ka ne saboda Allah yanzu mutum haka kawai ya ga kayi wata rana ka niƙa gari ka je gidansa ka same shi kuka gaisa da shi ce lafiya ka ce wallahi zuwa ne mu gaisa kawai za ka ji daɗi ko da ba danginka ba ne na jini haka ita ma za ta ji daɗi in aka je aka gaishe ta in mutum yana da wani abu ya bayar ya yi kyau in bai bayar ba ba komai kuma yan uwanmu suna da dangi suna da hakki akan mu na zumunci din nan yan uwanmu danginmu suna da hakkin zumunci akan mu cewa akai ko zakka zaka bada baka je ka bawa wani wanda ba ku da dangantaka na jini to gwanda ka bawa wato wato dan uwanka na jini kana da lada kala biyu kana da ladan zakkan kuma kana da ladan sada zumunci taimako dinnan da kake gani idan ka ba wa dan uwanka na jini kanin babanka kanin mahaifiyarka yayan mahaifinka babbanka kawunka kannanka kannan matarka sorry kannan mahaifiyarka da sauransu waɗanda duk dangi ne na jini zaka ga akwai alaka a tattare da kai da su to kyautata musu yana da muhimmanci kwarai da gaske don ba a son mutum ya zama inuwar giginya na nesa ka shaki a kula da shi ko da ke yanzu zumuncin ya zama wanda ake yi da shi sai in yana da maiko wanda ba yi da shi ba wanda zai zo ya gaishe ka akwai mutumin da na sani yana da hali da rufin asiri gidansa kullum a cike yake da yan uwa bini bini sati biyu wasu sun zo gaishe shi wata ta ɗauko da ita da matan da 'ya'yanta su su biyar shida za mu je gidan kawowa ne baffawa ne yaya aka yi da aka yi rayuwa ta juya masa aiki ya tsaya al'amura aiki ya gagara kuɗi suka yi nesa da shi al'amuran suka canja miyar da ake a gidansa ta canja dan abin da ake samun an zo gidansa abin ya canja wallahi malam sai suka ɗauke kafa gaba daya an yi lokacin da sai shekarar cin ba wanda ya zo gidan saboda babu bulatani ya ce ya ce shaida timmi kuɗi sun ƙare mu yi don Allah ka yi haƙi zuciyarka ka rinka alaƙa da ɗan uwanka danginka na jini talaka don Allah za ka je ka gaishe shi duk da kana ganin bai da kima bai da wani daraja wata ran kawai yaga ka je gidansa ka je kai minti 20 30 ku zauna a kofar gida ku hira ka ce wani zan koma na zo ne yanzu mun ce gaishe ka ka ɗebi 'ya'yanka ka kai su gidan shi ka ce wannan dan uwana ne ku san shi dan uwana ne wannan waye dina ne wannan waye dina ne to amma yanzu abin da yake faruwa musamman waɗanda suke zama a birni ba su fi yin zumunci ba yan ƙauye sun fi zumunci in dai mutum ya shigo birnin ne ya ga wannan wutan mai kyalkyalin nan kullum yana wanke rigarsa yana gogewa yana karya hularsa to gani yake shi fa bai da matsala babu ruwansa da ya je ƙauyen da ba wuta abincin da ya saba ci daban can ku tuwon dawa suke ci watakila tuwon gero suke ci da safe yana ya saba a kada masa shayi mai kauri da dan abubuwa can kwadumame suke ci da koko ba zai iya zuwa ba wallahi ba zan iya zuwa ba kai za ku ke rayuwa ka ina ba zan iya ba kaji kai din kuma waye kai waye kai me kake da shi shirme kada mu yaudari kanmu musamman 'ya'yanmu suna da haƙƙi mu haɗa su da danginmu in ba ka ba za ka waye gari ka zo kana faɗa da wani ɗan uwanka wallahi kana faɗa da wani ɗan uwanka kuma ɗan uwanka ne na jini Allah ya sauke miskini a taimaka masa marashi wanda ba shi da hali mabukaci matafi duk wanda ya tafi a guzurinsa ya yanke akwai bukata a taimaka masa ko da mai kuɗi ne a garinsu ko da mai hali ne a garinsu amma wanda bai mai da abin ya zama sana'a ba yawwa don kaga aya ta ce a taimakawa ibn sabili to amma yanzu abu na sabilin suna da yawa ibn sabilin gaskiya da na ƙarya mutum kawai sai zo ya zo kawai ya zo ya tashi muku a masallaci ya miƙe ce wallahi tallahi yan fashi ne suka suka bubbuge shi suka kwace mai kuɗi ko wallahi ya taho zuwa wajen wani dan uwansa ya tarar baya nan kaza kaza kaza da sauransu don Allah a taimaka masa sai ka zo za ka bashi ko ka bashi ka ji ana baka labari ai sati biyu da ya wuce ma an gan shi a masallacin su malam tanko ya mai da abun sana'a akwai waɗanda suka mai da abun ya zama sana'a to wannan kuma hakki ne na kwamitin masallatai ba wai duk mutum da ya zo a ce a bashi taimako fi sabila a ɗauka a bashi ba su mutanen nan da suke zuwa masallacin nan waɗannan da suke zuwa masallacin su kuɗin zuwa suke suna bugawa ne a gida kowa fa imaninsa ne don ya zo masallaci zai dan zare ya haƙura ya bayar yaya za a zo kawai da kawai da mutum ya zo yana neman taimako kawai sai a ce a gaya mutane a lasfika a taimaka masa kuma wataƙila ƙarya yake wataƙila a cikin waɗanda za su ba shi taimakon za ku ce su ba shi taimakon akwai wanda ya fi shi bukata wallahi wani za ka ga wallahi ni bai ci abinci ba amma ya haƙura ya zo masallaci ya sallah kuma a daga lasfika a ce a ya ba da taimako ya ba da taimako wani makaryaci ba daidai ba ne so dole ne a binciki mutum mun sha kama mutane a irin wannan mun sha kama mutane so mu yanzu abin da muke a masallacin mu idan ka zo neman taimako wallahi guduri na ne yanke kaza kaza kaza za ka wuce gari kaza ne ce to shikenan za mu maka bincike yadda ka san wato neman aure ka zo dalla dalla a karanta ka a bincike ka sosai inda ka zo neman taimako da mu za mu fara lura da rigarka da hularka tukunna aka ramkan laya aka yi kudin ka suka yanke baka sa hularka a kasuwa ba sa mata ganye mana ka daga wani zai sai ta sai mu lura da agogonka ya aka yi ka fito neman taimako guzurin ka ya yanke baka dauki agogon ka sa a kasuwa baka sa mai ganye mana wani zai siya wani ya zo neman taimako wata rana wuri na a masallaci don Allah a taimaka mai a cika masa kudin makarantarsa wallahi tallahi ya kaza kaza ya kuskure da ya zo yana mun magana ga babbar waya a hannunsa balbalbal yana ta daddana yana daddana saboda ya rena mun hankali wai wai a cika masa kudin makaranta school fees yana gama jawabi na ce wannan wayar ta haka ce ya ce eh tawa ce wallahi da ake abin nan na ce to aka baka je ka sai da ita ba alƙalla wannan wayar ta kai kusan dubu saba'in ko dubu na abin me ya kai ka na zuwa kana neman dubu talatin talatin da biyar yanzu kana jin ka riƙe wayar shi ya fi maka ka je ka yi roƙo ai kana da rufin asiri yace in sai da ita malam nace kwarai kuwa nace su waɗannan da za a ce su baka taimakon su ka san halin da suke ciki su ba su bukata to duk ku rinka lura da wannan sai mutum ya zo muku masallacin ku yana neman taimako sai ka ga daga inda ya taho wai daga tashan nayi ba aka sauke shi ya aka ya tsallake duk masallatan gaba daya ya tsallake su sai da ya zo masallacin ku sai to ku aka yi me yasa kuma bako ne wai bai san kowa ba wai a gari kuma da baka san kowa a gari ba kawai sai ka sai ka dira masallacin mu duk waɗannan wasu abubuwa ne da ya kamata ku bincika saboda akwai waɗanda suka mai da abin kasuwanci suka mai da shi business hatta musulunta mun kama akwai wallahi malam wasu yara marasa kirki sai su je su haɗa baki da wani irin inyamuran nan ko kabilan nan gashi gashi haka zo mu je harkar musulunta ka je wai harkar musulunta ka sanya suke sai su je tunda su musulmi ne haka da kalla wallahi wani dan uwa ne wannan ni dai gashi nan yazo mun wallahi yana cikin wani yanayi marar hali a taimaka masa dan Allah musulunta zai yi nace baran kawo shi masallacin nan a bashi kalma kuma gashi iyayensa sun kore shi kuma an rasa yadda za a yi ni wallahi yazo ni ma kaina ko aure ba da shi kaza kaza kaza kaza sai zauna ya maka tagomi to ba laifi sai a zo a musuluntar da shi a bashi kalma wai yanzu an mai da al'ada in dai mutum ya musulunta sai an tara mai kuɗi waye ya ce in mutum ya musulunta sai an tara mai kuɗi waye faɗa waye ya ce ba za ka musulunta ba sai an tara ma kuɗi to wannan ma wata tarbiyya ce kuke wa mutane ta kuskure ku bashi kalmar sakurin kalmar shahada ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah ka zama musulmi muna maka murna Allah sa maka albarka ko ba ka bane ba sai a ce wai mutu ya musulunta wai sai an tara mai kuɗi to in in idan in ya je musulunta a wurin da ba su da kuɗin fa kaga ba daidai bane ya kamata ku goya musu musuluncin nan ana yin sa free of charge fi sabilillah yake ban ki ba ya zo zai musulunta watakila yana cikin halin kakanika yi akwai bukata a taimaka masa in kun binciki gaskiyarsa shi ma dan shi ma wannan din da aka bincika a shi yaran daukan suke suna zagaye a masallatai idan dan abin da aka bashi sai su raba gida biyu ya soke shi wannan ya soke mu kara gaba haka suke yi a garin nan to kuma sai ku zama masu basira da wayo business suka mai da abin wani yaro an ya zo wata rana ya ce mana wai ya musulunta wai zai musulunta wai daga sokoto yake ko a ina ne ya faɗi wani guri da sauransu na ce to ba laifi ya kuskure ya faɗi wani guri shahararre ya faɗi sunan wata makaranta sai da muka buga waya muka ta buga waya har makarantar ai shi dan secondary school ne na kaza babansa ne kaza arne ne fasto ne shi yanzu ya zo ya dawo kano don ya zo ya musulunta ya addini ce to ya yi kyau muka buga muka tura ɗalibanmu a sokoto muka ce ku je makaranta kaza ku bincika ranar litinin ko ranar kaza a, a, a, a ss2 ya ce yake a ss2 boys ku tambaya shin akwai wani student yaro mai suna kaza mai kama kaza ka ce malam an gama aka buga aka je muna rike da shi a hannunmu aka buga aka je aka samu principal aka gabatar da kai yace kai anya yace amma a kira class master din aka kira class master yace kai ai babu wani student mai kama da wani aka bugo min waya na dada tambayan sa nace wace makaranta ma kace makarantar kaza malam nace aji nawa kace yace aji kaza nace akwai safa da yamma ne yace a safa ne kawai yace an yi sananne ne ai na ce akwai abokananka ne da ka sani ya ce kwarai kuwa akwai wani akwai wani akwai wani ya faɗi sunan boge na iska du muka je muka bincika muna kano muna rike da shi a masallaci muka sa aka bincika mana babu wannan labarin malam yaron da ya zo an tausaya mai a masallaci yadda aka gan shi cewa ya shi asali ubansa gidan giya ne da shi giya ma yake sayarwa yanzu ma akwai abokin babansa a sabon gari ya tura shi to a can yake kwana dole ma sai ya sha giya sai ya sa shi a shagon giya kaza kaza shi kuma wannan uwa ne ya dauko mana shi ya kawo wai wai giya ma yake sayarwa yanzu ya tuba ne saboda mu masu imani ne tunda yana sai da giya barin mu abin din sa sauransu na ce Allah sai mun bincika ka malam yaron nan malam yana zaune nasa aka yi wannan binciken na tura aka sai masa shinkafa da wake ta ɗari da hamsin Allah kuwa na ce ɗan gyara wannan mu gani da sauransu da ya gade waya ta yi yawa mu je mu dawo mu je mu dawo mu je mu dawo na ce to kai ko dai ka faɗi gaskiya ko kuma yau sai na sa an ɗaure ka a garin nan duk ya biyu ruɗe ya kiɗime na ce sai ka mana bayanin gaskiya ya yi shuru ya rasa yadda zai kawai sai fara kuka na ce kukan ka ba zai cece ka ba ka gaya mana gaskiya kaga nan gurin muna da yan sanda muna da sojoji muna da security kaga babban masallaci ne akwai matsala nan in kai karya yaya aka yi aka yi wallahi malam na dan tashi na dan shiga masallaci kafin na da malam na sau ya hada takalman sa yayi gaba na ce to kaga yanzu ban nun bincike ba da na zo na samu mutane a masallaci yi musu wa'azi a ji tsoron Allah a ce maka ga yaran nan gajiyayye ne galbani ne a zo a hada masa kuɗi dubu kaza dubu kaza yaro ya soke kuɗi ya tafi yana mana dariya ya rena mana hankali to ko fi sabilin za ka yi ka yi bincike kun ji gane wa bin sabili ko a kiyaye ba yawa ko kuma wani abu in an zo ba hali a ce ba hali ƙara gaba haka yan uwa suke ku yi haƙuri in gaya muku sai mutum wai wani yan uwa shi kuma suna kantin kwari haka da kallon na gaji alhamdulillah mun samu karuwa na ce ta me haihuwa ko me ai wallahi wani dan uwa ne musulunta kaza kaza kaza an ce bari a turo shi masallaci ayi wa mutane bayani ayi masa murna kuma a tara mai taimako na ce a a a a a yaya zaka baro kantin kwari inda ake hada hadar kuɗi ka zo ka turo mana shi masallaci ai haka bai zai yi ba hankali ma bai zai dauka ba ya ce to gaskiyar kafa malam na ce kwarai kuwa ku da kuke da shaguna kuke da harkar kuɗi muku masallaci yan uwa ne kawai sallah ake zuwa wani ma bai ci abinci ba zai zo don dalili wannan duka yana da kyau shugabannin masallatai su rinka lura su gane wannan yana da muhimmanci don Allah mu kula da shi Allah ganar da mu wala tubazzir tabzira Allah ya hana yin almubazzaranci kada a almubazzaranci Imam al-Bagawi yace la tunfiq malaka fil ma'siyah ka san me almubazzaranci ka ciyar da dukiyarka a cikin sabon Allah da alfahari shine tabzir amma ka ci mai kyau ba almubazzaranci ba ka sha mai daɗi ba almubazzaranci ba ka ci gardi shi ma ba almubazzaranci ba ƙwarai kuwa Allah ya baka ka more kuɗinka amma ka taimaki mutane ko ba ka bane ba ba wanda ya hana ka hau mota mai tsada ba wanda ya hana ka gina gida mai tsada ba wanda ya hana ka saka riga mai kyau ba wanda ya hana ka ci abinci mai kyau da iyalanka ba wanda ya hana ka duk wanda ya yi wani abu ba wanda ba shi ga dama ya takura wa kansa kuma karka tsammanin in kaya kadan Allah zai baka lada abin da ake da bukata ka yi amfani da dukiyarka ta hanyar da Allah iya yarda kuma ka taimaki wasu amma mutum ya maki ya zauna baya cin abinci kuma bai taimaki wani ba to ba fa tsoron Allah bane yana da hanyar da zai saka sutura mai kyau ya ki ya dinka kuma bai taimaka wani ba wai shi tsoron Allah ba ta gawa bane ku fahimci wannan dan an fassara mutane ai zuhudu gudun duniya ga mutum da faifikekkiyar riga da yagaggiya da fashashiya ai manzon Allah ma faci saba'in ne a rigarsa kaza kaza kaza kaza da sauransu bai da hali ne shi ma sallallahu alaihi wasallam amma in kana da baka ga da ya samu dama riga ce da shi babba mai aiki wacce yake ajiye ta idan yayi baki yana zuwa yana taryan su sallallahu alaihi wasallam um, so bai da bai da hali ne da yana da hali da da da da zai zauna haka bai sallallahu alaihi wa sallama so kada mutum ya taba tsammanin ya takure kansa a rayuwa ya kiye ci ya kiye surantar da iyalinsa ya kiye taimaki kaza dinsa wannan wai addini ne ba addini bane ba ba addini bane ba imamu mujahid yake cewa law anfaqa al-insanu malahu kullahu fil haqqi ma kana tabziran da mutum zai ciyar da dukiyarsa duka ba a cikin hanyar gaskiya to da bai almubazzaranci ba amma da zai ciyar da walau an faka muddan fi batilin kana tabzira da zai ciyar da mudu daya a hanya ta barna to ya almubazzaranci an tambayi abdullahi dan mas'ud wai me almubazzaranci yace infaqul mali fi ghairi haqqihi ka ciyar da dukiya ba a hakkinta ba shine almubazzaranci shuba yake cewa kuntu amshi ma'a abi ishaq fi tariqil kufa ina tafiya tare da abu ishaq a hanyar kufa sai zo kofar wani gida da aka gina shi aka gyara shi amma an yi masa gini irin na albari an nuna kudi an yi wasa da takaddun kudi to da ya ga wannan ya ce kai haza tabzir to wannan shine almubazzaranci ku lura tsakani da Allah ko gidajen da ake ginawa da aka ce ba a hana ka zauna a gida mai kyau ba to duka za ka yi shi ne a bisa daidai gwargwado yanzu mutum ɗaya zai zo ya ɗauki katangarsa kawai ta gidansa sai kashe mata miliyan goma sha biyu wannan fa kaɗan ne akwai wani dan uwa da ya ce wallahi tallahi ban daki daya a yanzu ban daki guda ɗaya sai a kashe mai miliyan sha biyar saboda kayan alatun da za a zuba a ciki ta yanzu wannan kuma bin Allah ne saboda an ce kana da kuɗi ka kashe shi a hanyar daidai to bin Allah ne wannan ai abin ya wuce gona da iri a lokacin da makocinka bai da shinkafar da zai ci a lokacin ka da watakila tsohuwarka Allah kiyaye a ga ɗakin da take kwanciya mutum ya ta liƙa kuɗi ya ta liƙa kuɗi a gidansa ya ta liƙa kuɗi wani gidan in ka ganshi ba a cewa komai akwai gidan da fa gaba ɗaya a kwantina ma aka kawo shi daga ƙasar waje a ɗaɗɗaure a ɗaɗɗaure da notuna da komai aka kawo shi kawai zuwa aka yi aka cire shi wani ya yi alfahari ya ce duk gidansa babu abin najeriya ko ɗaya a ciki aka ce ya labarin siminti ya ce ko siminti na waje dauka to me alaka dauko simintin waje watakila namu ma din ya fi daɗi ruwa fa ya ce to sai dai kuma ruwa an banza to da ya ce ruwa ma'o da sama na yayyo Allah ya sawaye da motoci da ake hawa na kecire ne da wanda ake sayo matan banza duk wannan almubazzaranci ne da waɗanda ake sayo yara ƙanana shi ma almubazzaranci ne dan za ga wani bai cancance shi ba ko ba ka bane ba wani wani ɗan kasuwa yake gaya mu na je shagonsa ya ce malam to tun da ka zo barin gaya mu abin da ke faruwa wata mata ce sai ta zo ta gaishe ni irin ko tana gani na a karatu na gajiya malam ya gajiya lafiya alhamdulillah za ta tafi malam a taimaka mana da addu'a na ce eh Allah taimake mu ka san haka yake din da aka daga ya ce ayi addu'a tun da daman kai na addu'a ne inda mu ba ma karban kafin alƙalami ba ma karban na addu'a na fi sabilillah ne amma in waɗancan ne wallahi wallahi ba su maka addu'a ne kyauta ba jiki ake ji ƙwarai kuwa wai ta wani malami ku yi haƙuri an zo ana ana ana ana cewa za a yi addu'a wai shi wai baya magana shi malamin irin sai almajiransa sai suke faɗan ga yadda za a yi da ka zo neman addu'a to sai ga wanda ya zo neman addu'a zai tashi sai ce sai yake faɗa a wurin sai yake ce wa ɗalibansa tyson tyson tyson ku gaya musu kawo ɗan bunsuru ɗan bunsuru ɗan bunsuru a taisu ba ɗan bunsuru ba kenan eh ai wai shi ai balarabe ne ba zai hausa ba ma wai taisun taisun taisun a kawo ɗan bunsuru a kawo ɗan bunsuru shine almajiran suka bi alajin suka ce sai an kawo sai an kawo bunsuru fa aikin bai zai ba haka za a je a ɗauro bunsurun a kawo masa ya yanke shi ya cinye shi shi da iyalinsa kai kuma ya bar ka maloho baka san ina ka sa gaban ka ba alayi mutumin yake ce mun ishi malam ka gama tan nan yarinyar ta ce za ta aurar uban yarinyar ya ba ta ita matar ya ce ta zo ta yi mata sayayyan kayan ɗaki ya ba ta naira miliyan goma sha biyar ya ce kaga wannan shagon anan shagon aka kashe wannan kudin malam duk abin da na kawo sai ta ce ta fi son na dubai na ingila gado na kaza na ce yanzu wannan kudin ya mutu a daki ne ce ai kwarai kuwa dining table ne kujeru ne fridge fridge ne wane ne irin plasma television ya nuna mu wata guda ɗaya ce kaga wancan guda ɗaya ita kanta wajen miliyan biyu ce da wani abu ce duk inda ta zo kawai abu lambawan take ɗauka gireji ya ce yanzu nan da ka gani waya ta ɗauka ta buga wa uban yarinya cewa kuɗin nan da ka bayar ba za su isa ba yana cewa yanzu ba su isa ba ta ce wallahi ba za su isa ba za ka karo kuɗi ka karo kuɗi ta ce naira miliyan goma sha biyar a yarinya kwaya ɗaya watakila insha Allah ko alwala ba ta iya ba ba lalle ne an koya mata alwala ba wallahi to saboda mutum yana da kuɗi a irin halin nan da ake ciki sai mutum ya je zuba wannan kuɗin wata yarsa guda ɗaya ba almubazzaranci ba ne wannan yanzu in tambaye ku kuna tsammanin zai iya yi wa uwarsa mahaifiyarsa wannan ya mata ya zuba mata a ɗakinta bai zai yi ba Allah ya sauke innal mubazzirina Allah ya ce lalle masu almubazzaranci kanu ikhwana shayatin yan uwan shedan ne waliyan shedan ne larabawa sukan ce duk wanda ya lazimci hanyar wasu ya lazimci wani abu yana bi to akan ce da shi akhuhu mana duk wanda ya bi hanyar shaidan ya zama aku shaitan wa kana shaitanu li rabbihi kafura shaidan kuma ya kasance ga ubangijinsa wato mai kafircewa ne jahudan li ni'amihi mai ƙaryata ko mai musanta ni'imomin Allah ne tabaraka wa ta'ala to sai ya ci gaba da cewa mai na'am
wa in ما تعرضن عنه ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا
wannan aya ta sauka ne akan mih ja da bilal da suhaib ar-rumi da salim da khabbab ibn al-arat sun kasance suna roƙon annabi ko suna tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama irin abubuwan da suke da bukata in sun tambaye shi kuma sai ya zama bayi da shi sai a tambaye shi a bada kaza ya ce wallahi ba da shi kina ya ke ya kai dan uwana ka sani ba aibu bane dan an nemi wani abu a wajen ka kace baka da shi kar ya zama wai kai kullun kana da shi kai kullun akwai to ya zai a ce kullun kana da shi ma yumkin so ba laifi bane dan ka tambaye wallahi ba da shi kar kai ƙarya to za a bayar za a bayar yaushe ka ce gaskiya ban da hali ko da sun dauke ka babba ne sun dauke kana da nauyi sun dauke kana da kaza kana da kaza in kana da shi kai in ba ka da shi kada kai ƙarya ka ce ba da shi a gidanka ka sabar wa iyalinka lokacin da ba ka da shi su san ba ka da shi idan ka kuskura ka gina iyalinka 'ya'yanka da matanka kullum kai kana da shi kullum akwai kullum akwai to akwai damuwa fa don ku lalle rayuwa ba zai taɓa yiwa a ce kullum akwai ba ya kamata su fahimta ko yaro ne karamin iya zo ce baba a bani kaza ka ci bani da shi sai na samu je kai addu'a Allah kawo kaga zai gane babansa akwai lokacin da bai da shi in ba kai haka ba to zai dauke kai ta gaba da kai ga ubansa yana da shi ya ƙi masa ita ma in baka gaya mata baka da shi ba saboda ta kana saka riga ko kana da mota ko kana da kaza kana da kaza sai ta dauka kullum akwai haka mata suke tunanin su kenan sai ta dauka kana da shi ka ki ka bata ne musamman ma in ba ita kadai bane ai in wance ne za a yi mata ka ladabtar da su cewa ba ni da shi ba ni da shi wai wani ya ce wai ba da shi wai sai wani sai sai ya ce wai ko a banki a ka ji wata irin magana ba wato shi bai zai yi bai da shi wai ko a banki to yana tambayin ka sai ka gaya bar har a bankin ma kana da shi ko baka da shi to wannan kuma bai isa shiga hurumin ka ba wanzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai zamanto ba shi da hali to ka san shi annabi da kunya idan sun zo sai ya kau da kai baya bari su hada ido tare kuma sai ya ƙi yin magana saboda wannan abun yana damunsa yana jin kunyar bai da shi bai basu ba sannan kuma yana gaba buƙatar ma ya ta wata magana tun daga wata buƙatar sun nema bai basu ba su suhaibu su mihja su bilal su salim su khabbab to shine Allah ya ce wa imma tu'ridanna anhum idan matukar wato ka kau da kai ga barinsu yani tu'rid an haula alladhina amartuka an tu'tihim waɗannan Allah da ya ce ka taimaka musu in ka kau da kanka ka rabu da su ibtigha rahmatin min rabbika tarjuha dan sauraron arziki daga ubangijinka a nan gurin ibtigha rahmatin min rabbika rahamar Allah ya ambace ta ne da sunan arziki yani ibtiza'a rizq rabbika kana intizar wato rizq rabbika kana sauraron arziki daga ubangijinka kana jiran Allah ya kawo maka shi yasa ka kauda kai gabanin su to ka kai shiru ka yi magana fa qul lahum qawlan maysura to ka gaya musu zance mai sauki zance mai taushi shine kaulan mai sura zance mai taushi kai musu alkawari mai kyau idhum wa'dan jamilan kace insha Allah insha Allah za a samu za a ba ku insha Allah suka ce alqaulul maisur shine in suka zo suka ce maka ka ba su a matsayinka na annabi baka da shi sai ka ce musu yarzuquna Allahu wa iyyakum Allah ya arzuta mu da ku kai ma in wani ya zo neman wani abu ba ka da shi sai ka ce yarzuqukallahu wa iyana ko yarzuqunallahu wa iyaka Allah ya ba mu arziki Allah ya baka kai ma dan uwa to wannan shine kaulan mai sura zance mai kyau kamar yadda al'adar mu almajiri ya ce a bashi kaza alaji wahidi iya ni barin tambaye ku da Allah me fasara alaji wahidi din nan ne kam eh na'am kun san fasara alaji wahidi allazi wahidun ne kaji ko ma'ana iya ke taimaka mun dan ubangijin da yake wahidun ne ashe almajiri ma yana yin tauhidi kenan amma bai san me yake faɗa ba sai dai ba daidai ke allazi wahidi wahidi wahidi what is wahidi wahidi ne kake faɗa amma babu wani abu a larabci wahidi allazi wahidun iya to shi ma jumla ce wato wato gairu muktamila jumla ce gairu mufida jumla ce ba cikakkiya ba jumla ce ba mai fa'ida ba me allazi wahidin wannan kwaya ɗayan kaga zancen bai cika ba to ya kamata almadirai su gyara kenan ko baka bane to shine al'ada mu ake yi idan an ce allazi wahidin sai a ce alaba da sa'a ko kuma a wani gidan a ce ala cishe mu me ala cishe mu Allah ya ciyar da mu ko ko ba gaba ma'ana ya ciyar da mu ya ciyar da kai kai ma wasu kun ce Allah ba da hakuri wasu kun ce dala an ji babu wasu kun ce kai ka gama dai wasu kuma da babu tarbiyya sosai karamin yaro sai je karɓo kwanan almajiran ya zo kuma babu yan kananan yara nan to shi kuma in dai har ya riga ya karbo to bai kamata a mai da kwana almajirin nan ba bayar ba ba sani ko kuna fahimta na to sai Allah ya ce mai ayoyi na ƙarshe ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا
Allah ya ce to yanzu kuma sai Allah yake magana akan maganar rowa ba a son rowa ya kamata a kiyaye Allah ka rama mu da rowa kun ga can an ce ka faɗi magana mai kyau ko ba ka da shi ko ba a cin mutuncin wanda ya roƙe ka ba a zagin sa ba a wulakanta shi Allah ce wala taji aliyadaka maglulatan ila unuqika kada ka sanya hannunka a ɗaure a wuyanka haka shi ne maglulatan ila unuqika wala tabsutuha kullal basti kada kuma ka miƙe hannunka bayarwa duka kinaya ne na ruwa gola kenan ya cafki baya bayarwa kar ka yi haka wala tabsutuha kullal basti kuma kada ka miƙa kawai duk abin da ka samu kawai kamar kamar kamar fefai kawai zubewa ki kana bayarwa saboda kai kana ganin kai mai shi ne ba a yin haka wala ta ji aliyadaka maglulatan ila unuqika kada ka sanya hannunka a daure a kunkume a wuyanka kinaya ne cewa la tumsik yadaka anin nafaqati fil haqq kada ka rike hannunka ka daina ciyarwa kamar wanda yake hannunsa a ɗaure yake a wuyan shi wala tabsutuha idan ka zo yin al'ata kyauta kada kuma ka shimfiɗe hannun ga baki ɗaya kullal basti dukkan shimfiɗawa gaba ɗaya fa tuti jami'a ma indak ka ɗauki duk abin da yake hannunka ka bayar ya zama ba abin da zaka ci ba abin da zaka ciyar da iyalinka ba abin da zaka ciyar da iyayenka a'a shari'a ta baka dama idan ka samu to ka rike wani abu da za ka ci da za ka ciyar da iyalinka da za ka ciyar da danginka da za ka ciyar da 'ya'yanka da za ka biya bukatunka sannan kuma ka ɗauki wani ka bayar kun fahimce ni wannan ana nuna mana tausayi ne irin na shari'ar musulunci cewa mutum ya rike wani abu don ya amfana wanda Allah ya gaya wasu admin abi waqas ya so ya kyautar da dukiyarsa ya sadaka gaba ɗaya ce a'a ai wanda ka bar wani abu koya yake wa magadanka saboda ka bar su an tazara huma alatan ya takaffafu nan nas talakawa su zama suna ta roƙon mutane ba daidai ba ne uba yana da shi kuma ya ballagazar da kuɗin ya bar 'ya'yansa suna bara suna roƙon mutane shi sa aka ce khairu sadaqati an zahari ghinan mafi alherin sadaka ita ce wanda mutum ya wadatu iyalinsu sun wadatu daidai gwargwado sannan kuma sai ya bayar ya wadatu kar ku fa ɗauka wadata ta gaba ɗaya don yanzu ma a wadatuwa yawwa kar wani ya ji wannan hadisi ne a annabi ya ce sai gida ya koshi gidajen yanzu ba sa koshi abinda ake nufi alƙalla an ɗan ɗauke nauyin iyali ɗan daidai gwargwado yanzu idan na ce sai na gama wadatuwa zan ba da sadaka to yaushe zan wadatu kai in ka ce sai iyalinka sun gama wadatuwa za ka ba da sadaka yanzu akwai wanda zai daga hannu ya ce saboda yana da kuɗi iyalinsa sun wadata iyalan masu kuɗin ba su suka fi kowa talauci ba da son kuɗi su suka fi kowa son ku burinsu ya fi yawa bukatunsu yana da yawa saboda su sun ɗauki matsayinsu sun cire kansu daga matsayin talakawa sun ce za su yi rayuwa irin ta masu shi shi yasa duk abin da za su samu bai ishe su ba don dole suna hankoro ne samu kaza to kai ma mai halin iyalin ka ba za ta wadata ba kullun ji za su yi babu babu babu babu ko mutuwa kai ka ba su gadon suka rabe shi bai ishe su ba so ana yi ana bayarwa akwai daraja madaukakiya daraja aliya daraja irin ta sayyidina Abubakar wanda shi ya ɗebi dukiyar gaba ɗaya ma ya basu wannan mustawa ce aliya imanin sayyidina abubakar ya fi na kowa amma in wani zai jarraba fa yayi din yayi shawara ce can ake bayarwa an kaga kana da takawar da zaka iya bayarwa duka masha Allah bismillah shi kam da aka tambaye shi ya bada fi sabilillah sai ɗebo komai ya ba aka ce mai kabar wa iyali ce na bar musu Allah da annabi wallahi zai iya ne imanin sa ya kai shi sa annabi ya karba tunda annabi ya ce imanin sayyidina Abubakar in za a kwata dora shi anan a tafin hannu a dora imanin mutanen duniya gaba ɗaya anan tafin hannu ya ce wallahi la raja iman la raja ha imanu abubakar wallahi sai imanin sayyidina Abubakar ya rinjaye ya fi na kowa yawwa kar ka taba tunanin zaka hada kanka nesa ne ba abin nan ba zai yi ba ba za ka iya ba yawa amma ka jarraba wani abu ne mai kyau kar mutum ya ce kar mu ce ka san akwai al'alul imani wa taqwa eh zai gurgudu Allah ya mana mai kyau shi sai da na Umar da ya zo da kowa ba ya raba gida biyu ba Umar ya ce ya daidai gurgudu na zan yi ya kasama gida biyu kawo aka ce mai kabar wa iyali ya ce na bar musu rabi aka ce to abubakar duka ya kawo ce wannan mutumin ba zan taba wuce shi ba duk inda aka ce za a yi wani abu to shine a gaba Allah ya ji kansa da rahama Allah ya bamu abin da zamu bayar to shine sai ce wala tabsutu wa kullal basti fataqa'uda maluman sai ka kasance wato wato abin zargi shine malum yalumuka sa'iluka an bil imsaki idza lam tut'im tut'im wana wanda suke tambayan ka in baka basu ba daga bayan sun zo tunda ka bayar duka ha to gobe sun zo kuma sai ce ka hana su to shine dabarar duk wanda Allah ya jarabe shi da mutum mai shegen yawan roƙo ka san akwai mutane yau ya zo ba ni gobe ma bayan wani lokaci da ina gaji a lafiya galau wani ya taba zuwa ni ma ya mun wannan ya seto ni sai da na seta shi ne ma tukunna warai da gaske ya zo ya nemi taimako na dauka na dan taimaka masa iya dan abin da zai shikenan can doki numfashi na bayan irin wata uku hudu ya dauka ko na manta aka maka la dan taimakon nan dai da aka mana dai wallahi yayanka ne suna cikin wani hali bayan da za a yi wallahi na ce to to Allah ya sare na taimaka masa abin da zan bashi shikenan ba a jima ba kuma dudu sai sake dawowa ya zo yana son gani na bai ganna ba haka sai dan rubuta takarda a karam kallah dan bawan Allah da ka saba kana taimaka masa shine ya sake dawowa da Allah dan taimaka mu ga wannan sauransu naga takarda na ce to wannan mutumin ya kamata in koya masa in gyara masa zama saboda ba bukatar ce take wato rena ni yayi ni ni abinda na fahimta kenan ko hakuri ba abinda na fahimta ba wai tsananin bukatar ce take tunda ya seto ni yana zuwa lokaci lokaci ya zo to kaga in dai da kara da kunya ka zo an maka ai ba kai ɗaya bane to sai ka sake dawowa kuma kuma to sai ka dada dawowa sai ka dada dawowa ya zo sai ce masa wallahi ba da hali ina ce ba da hali na ce amma ina baka shawara mutanen suna da yawa in ka je can to ka tafi can sannan ka yi kokari ka samu wani abu da za ka dogara da shi rayuwa ce ta yi kaza na ce wallahi duk haka muke ciki duk wanda ka gan shi to ni dai a iya sani na ne maleji yake waye yake samu abin da yake so waye shi kai ka samu yalwa abin da kake so komai la wallahi ni dai ban samu abin da nake so ba Allah ya sani amma na gode wa Allah akan abin da ya mun so ko ba zan zo in ɗebi bukatuna na duniya gaba ɗaya in je in lafka wani ba wani da akram kallah na gaji wallahi wallahi gini na ne na kusa karisa nake so a dan kammala mun shi gini gida ba gaji wani yaro ya yi dariya shi kan samu ya bashi dariya wallahi malam zuwa ya shi ma ya zo ya zauna ya abin nan tunda muna wa'azi ai da mun doji ce zai wa'azi a kasar da shi ya jawo a taimaka masa ya kammala ginin gidansa na ce to na ce to Allah kammala maka yi suna nan da yawa da yawa da yawa da yawa da yawa haka kawai mutum wani wallahi malam sai ga rabanka da ka ganshi ba waya ba kira ba magana ba komai ko gaisuwa ta assalamu alaikum juma ina gajiya lafiya ana gaishe ka ko text message ko waya ba zai ba ba sai yazo kawai sai yazo ya same ka ka wajen shekara uku hudu ba ganshi ba ya gajiya lafiya kwana biyu alhamdulillah to wallahi dai ku ne ku ne bayan Allah ku ne na Allah kaza kaza kaza kaza sauransu sai ya debo maka rikicin da ya fi dubu ɗari biyu da hamsin kuma so yake yanzu kai masa in baka yi masa baka sa wani ya yi masa ya kamata mutane su ji tsoron Allah wallahi mu ji tsoron Allah mutuwar zuciya roƙo bai da amfani manzo Allah ya ce ɗayan ku bai zai gushe ba yana yin roƙo sai ya wayi gari a kiyama wallahi zai zo walaysa fi wacce muz'atu lahm walaysa fi wacce muz'atu lahm zai zo ko nama babu a fuskarsa ai laysa fi wajhi qit'atu lahm saboda ya zubar da mutuncin shi karka yi yi kokari ka nemi na kanka akwai abin da na larura ne bayan da za a yi dole za ka yi wannan ba shi ake magana ba amma mutum ya mai da abin sana'a ka roƙi wancan ka tsallaka ka roƙi wancan ka tsallaka ka roƙi wancan ka tsallaka ka roƙi wancan ba daidai ba ne ka ji tsoron Allah ka gyara ina fata ana fahimta to shine Allah ke cewa fataqau da maluman wasura to amfani irin wannan shine idan za ka ba shi dubu biyar tun da ka san zai dawo bayan wani lokaci dauki dubu ɗaya da ɗari biyar ka ba shi ka ajiye ta sauran in ya sake tun da Allah ya jarabe ka da shi sai ya zo in ya sake dawowa dauki ɗari biyar ka ba shi in ya daɗa kuma dawowa ita ba shi tun da za ka iya jurewa idan ya ƙure ka kuma sai ka ce yau kuma babu yanzu wani zai zo neman taimakon abinci in ka ɗauki buhun shinkafa ka bashi wallahi kasuwa zai wuce da shi ba zai je kafe buhun shinkafa nan ya ciyar da iyalinsa ba ai zai ga kana da kuɗin banza ne ka ɗauki buhun shinkafa ka bashi sai ya je ya ce fanar da shi kuma wannan ɗabi'ar dai ta roƙon tana nan ya je ci gaba da yin roƙonsa to sai ka auna masa kwano biyar ka ce sai ai haƙuri haka al'amuran suke ya yi gaba in ya sake dawa wani karan sai ka daɗa bashi inda a ce zai rike alkawari akar makalla ka bashi mai yawa din ya fi ka bashi kaɗan ina su fatan Allah sa yan uwana suna fahimta na wato shi mutum yadda ya zo maka haka kake saita shi wani lokacin za ka yi abin dan Allah ne amma wallahi malam sai ya shigar da renin wayo a ciki to gwanda ka rinka yi kana masa seti dan me dan shi ma ya ɗauki setin a rayuwarsa kun fahimce ni to Allah gyara mana halin mu to shine Allah ya ce idan baka bashi ba fataqau da maluman mahsuran maluman zai zarge ka saboda ya zo ya nema baka bashi ba mahsuran sannan sai zamanto mai yankewa da kai mana ya yanke alaka da kai saboda baka da wai abin da zaka bashi to kuma haka halin mu yake da ɗabi'ar mu Allah gyara mana sai ce inna rabbaka إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا lalle ubangijinka shi yake shimfida arziki ga wanda ya ga dama Allah ka shimfida mana yabsutu yuwassi'u da Allah muna so ka wadata mu muna da buƙatar taimako da tallafi da agaji a gare ka ya Allah ka ba mu dukiyar da za mu iya taimakon wasu cikin yan uwanmu ka ba mu dukiyar da za mu iya amfani da ita mu samu lahira da ita Allah kada ka haɗa mu dukiyar da za ta mana ciwon kai da bakin ciki da damuwa kar ka haɗa mu da dukiyar da za mu zo mu tara ta mu ba mu ci ba ba mu ciyar da wani ba mu zo mu tafi mu mutu ya zo ya zama gado yara su gaje su je su yi tabargazar da suka ga dama kai baka gina masallaci ba baka gina makaranta ba baka taimaki mahaifiyarka ba baka taimaki abokananka ba baka taimaki masallacin unguwarku ba ka tara ka tara ka tara ka mutu ka bari yaranka sun zo sun gaji in ka ci sa'a nema mai mutunci bayan shekara biyu ya rinka zuwa gaishe ka a kabari ya maka gaisuwa ko jiya jiya ne ko mai muna karatun sahih bukhari da asuba nake gaya mutane na ce kuskure ne abin da mutane suke wai mutum wai je ya ce fili kango ya rufe ai saboda yara saboda yara masu tasowa kai na ka uban me aje maka waye yace ka je kai ta sayan fili da kango kana ta boyewa wai wai saboda yara ya sai gida gidaje ya rufe ya kule ya je ya sai kaza ya rufe ya kule ya sai gonaki ya rufe duka yana ta saya yana ajewa amma masallacin unguwarsu baya iya ba su dubu biyar a wata to waye ya ce waye faɗa a shari'a ka zauna ka bautu kai ta tara wa ka kuɗi kana tara musu in ban da gajeren tunani irin na ɗan adam ba kai ka zo ka ta tara musu dukiyar da watakila su zo saba wa Allah a kai kuma kai baka gina naka lahirar ba ka siya musu gidan duniya kai kuma baka sai gidan lahira ba baka iya yin masallaci guda ɗaya ba a cikin tafka tafkan kangaye da ka rufe kake da su bewaya a 419 duk ka abinci ka rubuta kar a ma 419 ka tara amma ba ka iya taimakon wani me riba a ciki dan Allah da yawa yawan masu halin zaga wallahi kowa ubansa haka yi mutu ya tafi ba shi Allah ji kan kala rabe ta jina wa baban da ya tafi ba abin da ya bar mun banda me yace ne ya bar masa ko wani itace zai bar Allah ji kan kala rabe wa'azi ne yake wa mutane a cikin wasa da raha da dariya mutum ya zo shi bai gina lahirarsa ba kuma ka zo kana ta bautu akan wani ka zo ka mutu ka tafi ka bashi ya je ya auro wata 'yan duniya tafi karfinsa ta cinye kudin ƙwarai da gaske ko ya zai saba wa Allah da kudin nan bashi ba zai iya biya maka ba wallahi 'ya'yan wannan zamanin in ba masu tarbiya ba bashin ubansu ba sa iya biya wani yaro nan aka zo wani mutum ya zo ya ce a taimaka da addu'a za su tafi kotu abokinsu ne mutu suna harka kasuwanci miliyoyi kaza kuma bashi ne da sauransu an zo yana da dukiya a biya yaran nan sun haɗu sun ce bara a biya bashin nan ba wani ma tsagera daga cikin suka ce sai ya ce alhaji wai mu muka ci bashin nan ne kam ba shi ya ci ba tunda bai biya ba shi ya jiyo ku raba mana gadon mukaji yaro daga cikin yayansa wallahi wallahi al'azimu galiban ba sa biya masu halin kenan sai masu tsoron Allah su ne za su takura wadda kuma ka'ida ta malaman gado ba a taɓa dukiyar mamaci ma kwata-kwata a yi maganar rabon gado sai an biya bashi gaba ɗaya idan da a ce bashin da ake binsa zai cinye tarika din zai cinye gadon ka baki daya to wallahi sai dai magada su haƙura ba motar babanka ba motar ka bace ba ta gado bane sai an biya bashin ubanka gidan da babanka ya gina ba nashi bane sai an biya bashi rigunan babanka ba nashi ba naka bane sai an biya bashi in da a iya musu kararrawa a sai da su a biya masa bashi gwanda a je a biya musu bashi saboda annabi ya ce wanda ake bin sa bashi ba a biya masa ba ba zai shiga aljanna ba to ka zo ka yi ta tarawa ka yi ta tarawa ba kama yi wasiya ba ka haɗa mu sun je sun cinye kai kuma an barka da bala'i tun a cikin kabari me amfanin sa Allah ka raba mu da batan basira Allah shi ke shimfida dukiya wa ya kadir kuma shi yake kuntace ta ma'ana ya bada kaɗan wa yudhayyib innahu kana bi ibadi khabiran basira lalle ubangiji ya kasance dangane da bayansa mai ba da labari ne akan abin da suke aikatawa basira kuma Allah yana kallon abin da kowa yake aikatawa Allah ka azurta mu da aikata mai kyau bi hadal qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik in za ku iya tunawa mun yi magana ko mun fara yin magana akan abubuwan da malamai suka faɗa dangane da su ne wato alamomi na sabawa iyaye sun yi bincike sun yi rubutu kuma sun lura da halin da mutane suke wa iyayensu da ɗabi'u marasa kyau don haka aka rubuta su aka sajjala su ake faɗakar da mutane don su kiyaye na faɗi abu kusan guda ashirin a satin da ya wuce ga sauran kamar haka abu na gaba shine alamar sabawa iyaye ta gaba shine watsa kashin iyaye a lokacin da suke da tsananin bukatar ka ko kuma lokacin da girma ya same su abin da ake nufi a nan shine iyayenka za su iya wayan gari suna da bukatar tallafinka da agajinka to sai mutum ya ya saurare su ya watsa kashinsu ya ci gaba da harkokinsu sun faɗi bukatunsu a gare shi ko ya faɗi bukatarsa a gare shi baban shi ne ko mahaifiyarsa amma ya ya saurare ta ko kuma girma ne ya kama su kawai sai mutum ya watsar da su saboda kawai ya gara ganin sun tsufa ba su da wani abin da za su iya mai za ka iya waye gari ka gaba banka ba zai iya ma komai wasu dai ya zama maka nauyi dan akwai iyayen da za ga zahiri din kamar nauyi din ne suke a wajen iyayensu to sai mutum ya watsa kashin su ya rabu da su shi ma wannan saba wa iyaye ne dole ne ka taimaki babanka dole ka taimaki mahaifiyarka wannan ba fa alfarma ake ne ba dole ne tunda ku su ne suka taimake ka a rayuwarka kai ma baka da wanda ya taimake ka sama da su abu na gaba na 22 shine wato barranta daga iyaye wato mutum ya ce ya barranta da su ba ni ba ku ya zubin har ma ta kai ga mutum ya ce shi fa ba iyayensa ba ne ko kuma mutum ya ji kunyar wai a danganta waɗannan izuwa da iyayensa me nake nufi ana wato kamar mutane iyayensa zamanto ko saboda talakawa ne ko saboda tsohonsu ko gajiyawarsu ko wani ciwo ko kuma misalin mutum mahaifinka ne amma mahaukaci ne misali ko kuma da yana cin wani irin rayuwa dai haka dai ga ta nan ba ta da kyau to sai mutum ya ce ba iyayensa ba ne ya barranta da su har ma ya ji kunyar a danganta shi zuwa gare su musamman akan talauci mutum ya ga ya kai wani matsayi ko ya zama wayayye a duniya shi a fahimtarsa to kuma ga yanda iyayensa suke to sai kaga baya ma danganta kansa ma zuwa gare su ba amma san zuwa iyayen shi ba ba za su faɗu ba dan baya faɗan su wannan ma saba iyaye ne Allah kiyaye mu da wannan tsiya ana ba da labari akan wannan misali wata yarinya ce ta ɗauki yan uwanta ɗalibai suka je makaranta da suka je makaranta suka zo dawowa sai kawayenta suka ce bari su zo gidansu su ɗan sha ruwa ko wani abu su kawo ziyara suna zuwa sai aka tarar da mahaifiyarta ashe uwa ce tukub gajiyayya ga talauci ita kuma yarinya ce mai fekakkiyar yarinya budurwa mai nuna isa wallahi da suka shigo gidan da suka ce ina maman naki mu je mu gaisa wacce ce mamanki sai ta ce a'a ba mana mana bace yar aikin gidan ne ma'ana irin tsofaffin nan ne masu shara masu wanke-wanke da ake kawo gida ta ce ba uwarta ba ce to wannan shine a tabarro an huma barranta daga iyaye mutum ya kyamace su kun san me yasa ta yi wannan saboda ga yadda yanayin uwar ta ta take ita kuma yar duniya ce yar gaye yanzu mutum ya kai wannan matsayin iyayenka safe ka saboda ka samu wani abu a duniya har ka ce wai ba ba ka danganta kanka zuwa gare su ba to ko kafiri ne babanka ai zaka ce shine ubanka amma kafiri ne ai yafi a ce baka da shi kai ka san ya zaka kare kai idan ka kyamace su saboda wani abu na duniya da Allah bai basu ba to kai kana da garantin shekarunka na karshe ya zaka kare Allah ya sauke to wannan kenan abu na 24 dukan iyaye duka akwai masu dukan iyayensu saboda kaswatul kalbi kekashewar zuciya khalat qulubuhum min ar-rahmati wal haya zukatansu sun dauke daga rahama da kuma jin kunya to wannan kan ba sai na dogon sharhi ba tunda Allah ya ce wala taqul lahum uffin fala taqul lahum uffin wala tanharhuma wa qul lahum qawlan karima to ina magana duka kuma duk wanda ya daki mahaifinsa ko ya daki mahaifiyarsa ya shiga uku na taba zuwa wani gidan kurkuku a garin nan mun je wa'azi aka nuna mu wani mutum irin ana taimakawa wanda za su fita masu ɗan ƙaramar tara na taba gaya mu aka nuna mu wani mutum ƙato da shi ma'aikatan suka ce wancan malaka ku taimaka masu na ce saboda me ce wallahi uwarsa ya daka an kawo mana shi nan uwarsa ya daka yaya aka yi fada suke yi da kaninsa ta zo tana masa fada tana masa magana kawai sai kai mata duka ita ma ya make ta ya doke ta sai da ta faɗi Allah kiyaye abu na ashirin da biyar kai iyaye gidan gajiyayyu a zubar da su a can na san za ku yi mamaki wannan magana yanzu wai a wasu kasashen ana ganin ci gaba ne irin tsofaffi din nan dattawa tsofaffi tsohon da ya gaji baya aiki baya aikin gwamnati baya sana'a yana zaune a gida sai dai a ciyar da shi ya fito kofar gida a fitar da shi da rana ya sha rana sannan a dawo da shi inuwa gajiyayye ne sai a tattare su gaba ɗaya wai suna ɓata gari sai a kai su ina irin gidan gajiyayyu din nan gidan marayu ko gidan mai sai a je a zube su ana mutum da ubansa shi ba zai iya ɗaukan nauyinsa ba kuma shi yana ganin zamansa a gidansu kazanta ne sai ya ɗauke shi ya kai shi gidan gajiyayyu wai gwamnati ci gaba da kula da shi akwai inda ake waɗannan kuma akwai masu wannan tunanin na cewa ya kamata a samar da wannan wani in ya gaji da shi sai ya ɗauke shi ya kai shi gidan mahaukata a ajiye shi alalakalli a ciyar da shi abinci ai sau ɗaya sau biyu lafiyarsa kalau shi sama ake cewa gajiyayyo tunda ya gaji bayi da amfani yana cinye muku tuwo a gida to bari ku ɗauke shi kai shi gidan gajiyayyo wannan haramun ne zalunci ne sakamakon da za ka yi mahaifinka kenan Allah ya sauwa abu na ashirin da shida ƙauracewa iyayen gaba ɗaya ƙauracewa ba wai na na ƙin zama a inda suke ba a mutum ya ƙaurace musu ya ƙiye musu biyayya kwata-kwata ta wannan haramun ne shi sa shari'a ta ce ko da ku sun kasance suna saban Allah ne a ci gaba da yi musu biyayya amma ana musu saba ana musu nasiha sai dai in sun umarce ka da aikata kafirci ne to ba za ka yi musu da'a ba da abu da ashirin da bakwai ruwa ma iyaye kana da shi kana kyashin ka ba ubanka kana da shi kana bakin cikin ka taimaki uwarka kana musu ruwa kullun nunawa kake baka da shi saboda me kakka taimake ta amma ka manta wahalar da ta yi a kanka ta ɗauki cikinka tun kana wata biyu a cikin ciki take tofe-tofen yawo zirga-zirgar asibiti awo kafa ɗaya a duniya kafa ɗaya a lahira nauyin ciki wahala a haife ka ka ta mata kashi ka ta mata fitsari ka ta kuka da daddare kunnanka yana ciwo baka iya magana kwanan kuka za ka yi saboda baka da wayan da zaka ce kunnanka yana ciwo a sassa me yake damun ka hatta baka maganin ciwon kai ashe ba kanka ne ke ciwo kunnanka ne ke ciwo gobe dole ta fi asibiti ta ta zaman awa uku hudu tana rike da kai tana riga ka tana jiran likita wanda zai zo wai ka waye wai ka girma wai ga kana wai ka girma wai ka zama babba wai za ka yi mata rowa ba za ka taimake ta ba ko shi da ya kare wahalarsa a kanka har kana da wai wai ka iya ruwa wai ba za ka taimaka masa ba ka basu a cikin gajiya Allah ya rufa ma asiri amma baka yadda rufin asirinka zai taimaki iyayenka ba rufin asirinka matan banza ne suke samu matarka da ka aura da ita da danginta su suke cinye kudinka amma mahaifiyarka ba ta cin kudinka ubanka da ya haife ka ba ya cin kudinka kafin ka yi wa iyayenka da suka haife ka hidima sau daya sai ka yi wa iyayen matarka da gidan matarka sai ka musu hidima sau goma ashirin saboda neman suna ko kuma can ka je kana bayarwa ga naka kuma iyayen suna cikin wahala abu na ashirin da takwas gori wa iyaye gori ba ni na muku kaza ba wai har yanzu a ce a gidan nan ana kaza wai mai sani ba a godiyar Allah ne na miki kaza mama na yi miki kaza baba na maka kaza Allahu akbar yanzu kai in ubanka zai lissafa abubuwan da ya maka ina jin ai har ka mutu bai zai gama ba to aslan ma waye ba kai inda ba dan ubanka ba waye kai inda ba dan mahaifiyarka ba yanzu har kana da bakin da zaka iya bude ka ce wa babanka ko mahaifiyarka bayan na yi kaza ai na yi muku kaza ai na muku kaza amma duk gode wa Allah ba kai yanzu godiyar Allah kai kake gaya musu wannan maganar a kiyaye abu da ashirin da tara sata ma iyaye sata akwai barayi da gafiyoyi da beraye musamman iyayensu masu hali ne su rinka musu jido suna dauke-dauke a ka dare su kudin ubansu ne to in ka dauki kudin babanka shi ma sata kai don bai baka izini ba amma shi in ya dauki naka ba sata yi ba dan annabi ya gaya wani ya kawo magana akan mahaifinsa sai manzo Allah ya ce kai anta wa maluka li abika da kai din da dukiyarka gaba ɗaya na ubanka ne yake kai din dungurungum da dukiyar da ka mallaka gaba daya ta babanka ne ka duba irin wato lafazin da annabi ya magana da shi fi zayatihi wajen nuna cewa lalle uba yana da cikakken mulki da sarauta akan yayan shi amma yayan wannan zamani al'amarin ya canja al'amarin ya canja al'amarin ya canja saboda me ba kai kake musu tarbiyya ba galiban yawanci ƴaƴan ku kun kai su makarantun boko a can ake musu tarbiyya su ka can ba sa koya musu bin iyaye ba na jin akwai wani darasi a makarantar boko na bin iyaye sai islamic studies ita ma ba kowa yake yi ba ba kowane ɗalibi ne ke islamic studies ba an canja musu da civic education da entrepreneurship an ce su daina yi ba dole ba ne shikenan dama ana yi ne don su dan koyi addinin su su gaya za su bauta wa Allah to an kawo musu wani abin da ya fi muhimmanci wannan credit din bai da load din sa bai da wani nauyi dauke dauke mai iyaye sata mai iyaye yaran da suke zuwa suna ɗiban kuɗin iyayensu ko kayan iyayensu ko na makamancin wannan sata akwai uban da ya kamu wani yaro ka yi zo ki ce wai in taimaka masa a wajen babansa me ya faru uban ne ya kore shi a gidansa bari ya muku kisar dan saboda gaba yaro ne ya samu daman zuwa cikin duruwar babansa ya je ɗauke makullan sif-sif na uban shi ya buɗe sif ɗin ya ɗebo takardun filaye na ubansa uban yana da filaye ba a sani ba original takardun ya dauka ya yi photocopy su ya laminated din su as an original ya sace na sacewa ya je ya haɗa kai da dillalai fili ne iya ganin ka ya je aka yayyanka shi kurin a wurin a lissafin da ake gaya mu shi wanda ya kes din yake gaya mu fili ɗaya ana sirri shi naira dubu ɗari bakwai ɗari takwas miliyan ɗaya amma yaron na haka ya je yayyanka filin na ya ta bugarwa wani a bashi ɗari uku wani a bashi ɗari biyu wani ma ya bashi ɗari ɗaya ya ce da Allah zai cika to sauran har yau bai bayar ba haka dai ya kashe kuɗin kuma ya zo ya haɗa kai da uwarsa tunda sun samu uban banza mai kayan banza ya haɗa kai da uwarsa uban ya zo ya yi magana ta ce ai ɗanka ne in bai ci arzikinka ba zai ci arzikinka ka duba hauka ba ya duba malam kawai wata ran ya je kewaye duk ya ga an yi gini a filaye ya ce me yake gani batan kai ya yi komi ya kira mai unguwa ya ce alhaji ai ɗanka ne ya zo duk yanka filayen na ainihin duk mun ci la'ada ai to mutumin nan sai mai da shi gida aka yi sai mai da shi gida aka yi ya zo ya zauna ya kira uwarsa ya gaya mata ya ce ga abin da ɗan ke mu sai ya ce a kira yaron kira shi ce ina kudin da ka sai da filaye babu me kai da su ba bayani ina ka je ba magana zan daure ka ba uwar ta kama fasifa ya za a kai mata ɗanta wannan tonan asirin sai ce to tattara kayan ka gabar gidan nan na kore ka ya ce wannan yaron zai iya turowa a kashe ni ya gaya uwar ya ce wannan yaron zai iya sa a kashe ni kuma wannan yaron zai iya zamantowa ajali na in zai iya mun wannan ya rayu yana kallona to ka fita gabar gidana ba ni ba kai har abada ka hada kayanka ce in na ganka a gidan nan zaka ga tashi hankali aka yi ta ba shi haƙuri dangi ne abokan ya ce ai na gama zance shi ne aka lallabo aka lallabo a ce aje a samu malam ya je ya uban magana na ce ni ko ba zan je ba sai an gaya min me yayi to shine aka yi mun bayani ya mun bayani ga abin da ya wallahi dar tsautsayi ne ya faru kuma ni wallahi ne ba da kuɗi ne abokare na kaza na ce yanzu ina kuɗin babu na ce a in kana son je masa magana ai dole sai ka je ka lalumo kuɗin nan ko ba duka ba a samu wani abu mai kauri sai mu mayar masa kuɗin sa sai a bashi hakuri a dan ja masa yan ayoyi da hadisi amma ba kuɗi ba kuɗi ba wani jawabi kawai in jin ce mai da kai ce ce baran iya ba to ai wannan goyon bayan ƙarya ne ko ba ka bane ba to ashe sun yi gaskiya malaman da suka ce ana yin sata wa iyaye Allah kiyaye abu na ashirin na talatin daidai gudu a tafi a bar iyaye saba wa iyayen ko mutum ya tafiya ba tare da izinin iyayensa ba su neme shi su rasa sai can a ji labarin ka ai ka tafi kaza baka gaya ubanka ba baka gaya mahaifiyarka ba wannan saba wa iyaye ne iyaye sun fi karfin mutum ya tafi wani guri ya bar inda suke bai gaya musu ba ba a yi ‘ya'yan kirki ‘ya'yan arziki a karamakallahu wanda Allah musu arziki a yanzu mutum yana zaune a gari ba unguwarsu ɗaya da babansa ba wallahi baya tafiya kasuwa sai ya je kullum da safiya gai da baban shi alkawari ne akwai su watakila a nan gurin akwai su alkawarin duniya da safe inda ya wanka ya ci abinci da safe kafin ya je kasuwa sai ya je ya gai da babansa da mahaifiyarsa hajji zan tafi kasuwa baban zan tafi kasuwa allah ya maka albarka kullum ne da haka ranar da bai je ba sai sun tambaya lafiya kuma wallahi bai dauki wannan abun wai wata matsala ba tunda da ya zuwa kasuwan kullun ba matsala bane to gaida iyayensa ko ba matsala bane ihsani ne wannan kyautatawa to walta mutum ya buga mota ya tafiya ya bar gari bai gaya musu ba wannan ba daidai bane akwai wanda kuma aikin gwamnati yake yi da sassafe yake fita amma kullun in ya dawo aiki to kuma sai ya biya ya je ya gaida mahaifiyarsa ko sai ya biya ya gaida uban shi akwai yaron da karatu ne ya tafi wata ƙasa kullum sai ya buga ubansa waya har uban ya ce kai kana kashe kuɗinka bari ni zan rinka buga maka ya ce baba ka bari kullum alkawari akwai lokacin da ya san ubansa ya dawo gida karfe takwas da rabi zuwa tara yana gida cikin iyali sai ya bugo ya gaisa ci na tashi lafiya ya gaji alhamdulillah kullum ni wannan na san yaron nan ɗalibi na ne kuma na san uban nan nasa har ta kai ga uban ya yadda da yaron nan yana son sa ya ce kawai daina shi kuma kullum sai ya sa kati ya kira shi kana iya yi menene kawai na kwana ina gajiya lafiya kama na sha gaya muku yaran da a yau za ka kwana da yaro a gida ba zai iya buɗe baki ya ce ma baba ina kwana ba a yi asara to wannan shi ne za ka yi in ya tafi wani guri zai gaishe ka ko shi ne in ka mutu ka tafi ka shi zai ji tausayin ka ya maka addu'a mu gyara halin mu abu na talatin da ɗaya mutum ya yi fatan allah ya kashe su masu bar duniya ya huta akwai daga cikin 'ya'ya waɗanda suke burin allah ya kashe iyayensu don su gaje su musamman in uban mai kuɗi ne ya tara ya tara ya tara watakila bai sake musu ba sai su fatan Allah ya kashe shi wannan saba iyaye ne to da ma masu kisan shine 32 masu kashe iyayen ba mutum ya kashe iyayensa don ya samu wata biyan bukata ta duniya waɗannan jama'a su ne kaɗan daga cikin dalilai da sababbai da suke kawo saba wa iyaye ko a yamunan alamomi na saba wa iyaye me yake jawo saba wa iyaye jahilci rashin karanta addini me yake jawo saba wa iyaye mummunar tarbiyya duk ɗan da ba a yi masa tarbiyya ta kware ba to sai ya saba wa iyayensa ko dai uban bai mai tarbiyya ba ko kuma makarantar da aka shi ba a mai tarbiyya ba ko inda aka kai shi riko ba a mata tarbiyya aka nuna masa ya san darajar iyayensa ba sannan kuma munanan abokanai da ake yi duk wanda ya ɗansa yana da abokanan banza to ya shirya ganin aikin banza a gidansa in kana son 'ya'yanka su bi ka su maka da'a ka sa musu kaidi kuma ka sa ido ka ga suwaye abokanansu kuma yara suna da saurin tasirantuwa da abokanansu idan ya ga abokinsa yadda yake ubansa sai ya zo gidanka ya ta maka auka saboda ya ga abin da abokinsa yake mashi sannan kuma duk ɗan da ya saba wa ubansa ko uwarsa to shi ma sai nasa ya'yan sun saba mai ashe sababin zamu iya cewa kai ma baka yi wa naka uban da uwar ba shi yasa Allah ya jarrabe ka naka ya'yan ba sa ba to matsalar saba wa iyaye kenan ka yi ka gama saba musu ka zo ka haifi naka su zo su ta tafka maka tsaya su ta saka kuka da bakin ciki ashe kai ma ka azabtar da naka uban kafin ya mutu akwai wanda ya kashe ubansa ya kashe shi wallahi wuka ya sa masa malam ya yanke shi tilas ya manta ya ɗebi shekaru shi ma ɗansa ya zo ya tsufa ya ɗauke shi ya tafi da shi ya fita da shi ya je kwantar da shi ya ce yau kashe ka zan ya ce a ka kashe ni mai na maka ya ce a kashe ka zan yi ya ce damar ɗaya yana kashe ubansa sai ya tuno ashe shi ma ya kashe nasa uba shi sa wallahi ka samu ka bi iyayenka don kai ma naka yayan su bi ka in ba ka ba za ka gadar da tsiya har tattaɓa kunnenka wannan bala'in shi zai ta taruwa a zuri'ar gidanku so duk ɗan kirki da kaga yana bin iyayensa to yana yi wa kansa tunanin shi ma in ya girma ya yi aure ai nasa yayan za su su bi shi da daɗi kuma a bika babu ciwon da ya kai irin ka ce wa ɗanka ya yi abu ya ƙi yi babu ciwo irin ka ba da umarni ga wanda kake ganin maniyinka ne tsokar jikinka ne ya ƙi yi ji za ka yi kamar ka cije shi ne ko ka ya za ka yi da shi ne mani bakin cikin ya isa shi sa Allah ya sa ukuba mai tsanani ga wanda ya saba iyayen shi duba manzon Allah ba bai ga iyayen nan nasa ba a girmansa amma wallahi sai dai waye gari wataran yana kuka ya ce ya ubangiji ina so ka bani dama in je in gaida mahaifiyata a kabarinta ka duba ba saboda yana yaro karami ta rasu Allah ya bashi dama ya je ya tafi da wajen mutum kusan dubu waɗanda suka bi bayan shi ya yi ta kuka su ma suka yi ta kuka daga cikin abin da ke kawo saba iyaye karancin tsoron Allah wajen yin saki mugun saki mutum ya yi wa matarsa saki na wulakanci to yakan sa 'ya'yansa su ƙi mai biyayya saboda ya ga sun an wulakanta musu uwa da rashin kimanta ita kanta uwar to wannan zai sa 'ya'yansu ji haushinka cewa baka kimanta uwarsu ko ka mata saki na wulakanci ka tozartar da ita ka bata cikin wahala kana da arziki ka kore ta a gidanka ita ta haifa maka 'ya'yanka manyan 'ya'yanka ka kore ta ka da ita gidansu cikin talauci su je gidan ubansu su ga cikin yalwa wadata amma in sun je su ga uwarsu tana cikin tsummo kara wallahi ba su maka biyayya ba ka ji da kyau kuma ka shuka tsaya a gidanka nuna bambanci tsakanin 'ya'ya yakan kawo dalili babba wajen ƙin biyayya ma iyaye duk lokacin da 'ya'yanka suka fahimci cewa ka fi karkata a kan wane da wane ai ka fi son wane shi kake masa kaza ko ka fi son wance ita kake mata kaza ko kuma saboda wance matarka ka fi son 'ya'yanta to shi ma duk matsala ne zai iya jawo maka larura a gidanka ka kasa magance ta sannan da sakacin iyaye wajen ɗora 'ya'yansu akan ibada da zuwa masallaci wannan yakan sabbaba ba ƙaramin sabbabawa ba tun da daman ka bar shi ba kai mai ba mummunan halin mata yakan kawo sabawa iyaye halin ce zama ba kyau in Allah ya jarrabe ka da muguwar mata mara kirki la takhafu Allah to za ta tarbiyyantar da 'ya'yanka su yi ta kiyayya da kai da gaba da kai ba za ta gina 'ya'yanka su bi ka ba kullum za ta rinka nuna 'ya'yanka kai baka musu sun kyale ka sun zuba ma ido kuna ganin babanku yana kaza ba za ku masa magana ba ni ya bani cikin wahala ba kwa masa magana ni ne yake wa kaza ayin da wance ne ba zai mata kaza ba ta rinka zuga 'ya'yanka a kanka su zo 'ya'yanka su maka bore a gida wannan kaɗan ne daga cikin dalilai da suke kawo waɗannan saɓani ko saɓawa iyaye Allah kiyar wannan littafi ne guda na muku samari ɗinsa sunansa uƙuƙul walidain asbabuhu mazahiruhu subulul ilaci saɓawa iyaye sababbansu alamominsu hanyoyin gyara na wani babban malami muhammad bin ibrahim alhamd ga littafin nan complete na zo da shi zan bayar da shi daga nan zuwa wani sati ga hukumar masallaci ɗaliban ilimi da suke sha'awa za su yi photocopy sai sai group a tura mutum ɗaya ko biyu a je a yi photocopyinsa zai muku amfani kwarai-kwarai da gaske duka-duka shafi 64 ne idan an raba shi biyu tunda ana yin shafi biyu a shafi daya to kaga shafi talatin ne da biyu kenan gaba daya aro ne zan ba da shi ba ya tabba kenan ga wanda yake da sha'awa ko kuka sanya da kar wani ya bugo mun waya malam ina zan samu littafin na a'a ko ya ce ai ni ban yi ba a'a da wannan gada ma zan iya naɗe kayana in soke shi haka amma don na san akwai amfani kuma akwai ɗaliban ilimi akwai malamai akwai malamai na islamiyya da limamai zai muku amfani insha Allah ku hakuri mu dakata a nan gurin insha Allah ta'ala abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi na kuskure ko tuntumin harshe Allah ya rangwanta mana wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh